الطعام قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أنواع مسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan yammaci na ranar juma a yau muna 23 da hudu ko 24 ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana 1447 wanda ya daidai da sha uku ko sha uku ga watan uku na shekara 2026 miladiya har yanzu dai muna wannan sura mai albarka suratul baqara mun kwana ayata nawa ne 100 da
da takwas
da takwas ne ita ce aka tsaya
138 za a tashi da tara
تو بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون to alhamdulillah yanzu na bi gurin idan ba manta ba muna cikin Allah subhanahu wataala yana ambata mana cewa addinin Annabi Ibrahim shine addinin musulunci wanda ya kyamaci addinin Annabi Ibrahim to hakika ya wawatar da kansa ya jahiltar da kansa domin duk da'awar da Yahudu suke yi da'awa ce ta ƙarya cewa shari'a su suke kan shirya nasara sun ce sun suke kan shirya aljanna ta su dai su kadai wannan duka ƙarya ne Allah subhanahu wataala ya ƙaryata sai Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa addinin gaskiya shine ruko da musulunci shine addinin dukkan annabawan Allah da manzannin Allah subhanahu wataala shine Allah subhanahu wataala ya bayyana mana karara to yanzu gabar da aka tashi ara mai karanto mana Allah ce kul atuhajuna na fillahi tambaye su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama shin za ku yi jayayya da mu game da sha'anin game da sha'anin Allah kuna rayawa cewa ku Kul a tuha judana fillah shin za ku yi jayayya da mu a cikin sha'anin Allah subhanahu ta'ala kuna masu raya cewa innan ku ‘ya'yan Allah ne kuma masoyan Allah annabawa daga cikinku ne suke mu babu wasu wa huwa rabbuna wa rabbukum alhali kuma ubangijin ba naku ne ku kaɗai ba da mu da ku duka baki ɗaya ubangijinmu ne saboda haka mu duka mu gabaki ɗaya bayansa ne walana a'maluna walakum a'malukum muna da sakamakon ayyukanmu namu sa'annan kuma kuma kuna da sakamakon ayyukanku da kuka yi wata rai ba ta ɗaukan nauyin wata rai ma'ana abinda kuka yi shi za ku gani abinda muka gani muka yi na alheri kuma shi za mu gani kenan wala tazruwa ziratun wizra ukra wata rai ba ta ɗaukan nauyin wata rai saboda haka wa man ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara wanda ya aikata alheri zai ga alherin haka kuma wanda ya aikata sharri zai ga sharri saboda haka kun saba wa Allah kun yi ta tsarerayi ga Allah kun yi ta warware alƙawalin Allah subhanahu wata'ala to za ku ga sakamakon ku mu kuma mun yi imani da Allah mun mai wuya a gare shi saboda haka mu ma za mu ga sakamakon ayyukanmu saboda haka dukkan mu bayin Allah ne babu Allah wanda ya keɓance ce ya fi son waɗannan a'a wanda ya fi kyautatawa wanda ya fi ɗa'a ga Allah wanda ya fiye ga Allah shi ne mafi samun matsayi abin Allah inna aka rama kumin da layi a tukaku wanda ya fi ku tsoron Allah ya fi ka kusanci ga Ubangiji ba launin fata ba ne ba yare ba ne ba ba kuɗi ba ne ba ɗaukaka ba ne ba mulki ba ne ba sarauta ba ne ba wani hannu da hu mukhulisun mu kuma gashi muna tsarkake addininsa ba mu haɗa shi da kowa muna yi dan Allah kuma muna yin addinin musulunci to ya za ya haɗa kanmu kurkurwa wanda kun saba wa Allah kun saba ma ni'imarsa am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbada kanu hudan aw nasara a'a ko kuma kuna iddia'in ya ku ahli kitabi cewa waɗannan manzanni da jikokinsu yahudu ne da nasara ma'ana suna akan addinin yahudu suna akan addinin nasara ma'ana shi ne abinda kuke so ku ce annabi ibrahim da 'ya'yan shi da jikokinsa sun yahudanci ko kuma sun kiristanci ƙul a antum a alamu amillah yanzu sai ku faɗa mana ku ne kuka fi sani ko kuma allah ne ya fi sani waye ya kamata ya faɗa mana maganar gaskiya ku dai ba ku gansu ba shi kuma Allah shi ya halice su kuma shi ya aje su a doron ƙasa kuma shi ya ba su aikin kuma sun cika aikin kuma sun yi ya karɓi ransu kuma yana nan rayayyen sarki ne alhayu alƙayyuru la ta'khudhu sinatun wala nawm ma'ana rayayyen sarki dawwamamme wanda gangadi baya kama shi barkana barci ku kuma kun zo ɗan kwana-kwanan nan tsal to ku ne za ku faɗin gaskiya ko kuma Allah subhanahu wataala waye ya fi sani addinin da annabi ibrahim ya yi da addinin da annabi eh, da annabi ishaq ɗansa da addi annabi isma'il ɗansa da addinin shi kansa annabi yaqub da sauran kuma ƴaƴansa tattabakunansa wa ya fi sani ku ne kuka fi sani ko kuma Allah subhanahu wataala in Allah ne ya fi sani addinin su to saboda haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana ya ba mu shaida tabbas cewa addinin Annabi Ibrahim da zuriyarsa gabaki daya addinin musulunci ne Addi- Annabi Ibrahim bai yi yahudanci ba Annabi Ibrahim bai yi nasaranci ba bai yi kristanci ba musulunci suka yi Allah da ya aiko su ya halice su shi ya bayyana cewa Annabi Ibrahim musulunci ne annabi Ismail musulunci yayi annabi Ishaq musulunci yayi annabi Yaqub musulunci yayi annabi Yusuf da ƴan uwan shi daga baki da musulunci suka yi shi yasa ya sai Allah ce ma kana Ibrahim yahudi ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما Allah subhanahu wataala ce ma kana Ibrahim yahudiyan annabi Ibrahim bai kasance ba bai yahude ba ma'ana bai yahudanci ba, bai san ma yahudanci a bayansa ne baya bayansa ku ko zo ku kirkiro da yahudanci Allah bai san da yahudanci ba ma'ana Allah bai sauka da wani addini yahudanci ba su suka kirkiro da kayansu addinin da annabi Musa ya zo musu da shi shi ne musulunci addinin da annabi Isa ya zo musu da shi shi ne musulunci saboda haka Allah subhanahu wataala bai karantar da wani addini ba nasaranci ko kiristanci ba a'a su ne kawai da suka ƙirƙiro kenan saboda haka babu wani addini yahuda yahudu ko kirista saboda haka wannan ƙaƙalansu dai da ƙirƙirarsu saboda haka shi sanya Allah ce in har da gaske kun ce akan addinin annabi ibrahim duke to annabi ibrahim ne yahudanci ba da kiristanci ba shine Allah ya tabbatar mace ma kana ibrahim yahudiyan annabi ibrahim ka zama bai yahudi ba kalmar yahudu ma daga baya ta zo wala nasraniya ba nasari kiristanci kalmar kiristanci ma daga bata zo walakin hanifan musulma annabi ibrahim addini yayi hanif addini tatacce addini miƙaƙe addini ba gurɓatacce ba shine addinin musulunci in kuma da gaske yake kuna son annabi ibrahim to ku zo kan addinin shi kuma ga alamomin addinin annabi ibrahim cewa addinin musulunci yayi ka'aba alama ce ta annabi ibrahim shi ya gina ta kuma shi ya ibada addinin musulunci yayi waman azlamu mimman katama shahadatan indahu min allah ai allah subhanahu wa ce babu wanda yafi zalunci kaman mutumin da ya boye gaskiya bayan ya ya san gaskiyar bayan kuma littafinsu a taura da injila ta taro gaskiyar ta tattaro gaskiyar ta musu bishara da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan littattafai dukansu sun musu bayani cewa ga annabin Allah da Allah zai yi ko a ƙarshen zamani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di min ba'di ismihi Ahmad gashi Allah subhanahu wataala ya bayyana ina muku shara da manzo da zai zo bayana sunan shi Ahmad balamma ja'ahum ma arafu kafaru bi wala anatullahi alal kafirin Allah kare saboda haka Allah subhanahu wataala ce walakin kana walakin kana halifan muslima wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah babu wanda ya fi zalunci kamar wanda ya boye gaskiya bayan kuma gaskiyar ta tabbata gaskiya ce ya ɓoye ta yake bayyanawa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa mu- annabawan Allah masu karamci sun kasance dukkan suna kan musulunci wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu ku sani fa Allah subhanahu wataala mai tsinkaye ne akan ayyukanku ma'ana ya san duk abin da kuke aikatawa kuma Allah subhanahu wataala zai yi sakayya akai ma'ana zai yi sakamako akan abin da kuke aikatawa ne domin Allah subhanahu wataala yana cewa wa man Allahu bi ghafilin amma ta'malu waɗannan ayatan ta karrara mana ta nemi to a gurare da yawa cikin alqur'ani shine Imam Ibn Hibban hi Ibn Abu Hiyan kai Allah ƙara masa yarda yake cewa irin wannan jumla ba ta zuwa sai a ƙarshen mana inda aka aikata ta'addanci mana aka aikata sabon Allah sai ta zo tana kumshe da ma'ana tsawatarwa mai tsanani kuma tana bayyanawa cewa Allah subhanahu ta'ala ba zai bar wannan al'amari banza ba ta inda ko shi wa mallahu bi gafilin amma ta'amalu ƙarshen barna ne take zuwa ma'ana bayi sun aikata saɓon Allah to sai Allah ya zo da ita yana mai jan kunne kuma cewa wannan abu Allah ba zai bar shi ba wannan laifin da aka yi saboda haka sai ya yi sakayya aka yi karshe sa Allah ce wa mallahu bi gafilin amma ta'amalu ma'ana ta abinda kawai aikata Allah subhanahu wataala zai sakayya akai kenan wannan na nuna tsananin jan kunne ne tsawatarwa ce mai tsanani sai Allah ce ni tilka ummatu تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون tilka ummatun qad khalat wacce al'umma ce ta riga ta fice ta tafi da alherinta ma'ana wanda suka ji tsoron Allah suka yi aiki alheri sun tafi laha ma kasabat wala kuma kasabtu abinda ta aikata nata ne sakamakon ta ne za ta gani na alheri ko kuma abinda kawai aikata na sharri na ƙaryatawa na bijirewa shi ma kuma naku ne wala tusaluna amma kanu ya'malun ba wanda zai tambaye ku me suka aikata wa sakamakon su indo ina ayu a'a kowa wala tazir waziratun wuzra ukra wata rai ba ta dokan nauyin wata rai ma'ana mi Allah subhanahu wataala yana maimaita ita ma wannan aya domin jan kunne da tsoratarwa idan har waɗancan annabawa bisa ga falallarsu da fifikonsu da darajarsu Allah subhanahu wataala zai musu sakayya akan abin da suka aikata to ai ku ku ne yafi dacewa ma ku lalatattu to ai su mutanen kwarai ne sun yi abin kwarai to Allah subhanahu wataala zai musu sakaya akai to ina kuma ku inda kuke wanda ku ne yafi dacewa ashe a ma hisabi saboda haka Allah subhanahu wataala kita kenan ku jira kowa zai ga sakamakon abin da ya aikata sai Allah ce ni
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها Mm, قل لله المشرق والمغرب mhm.
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم To, a nan kunga Yahudu da Nasara suna sun za a mana suna rayawa cewa annabi Ibrahim da sauran annabawa suna akan addininsu, addinin Yahudanci da addinin Nasaranci. Amma kuma kafinsa alƙiblar annabawa ita ce Baitul Maqdis. Manzala sallallahu Alaihi wasallama ya kasance yana makka amma yana fuskantar Baitul Maqdis. yayin da aka umarce shi da ya koma ka'aba ya fuskanci ka'aba to yanzu kuma yahudu sai suka soki manzancinsa mana daman nema su daman nema inda za su soke shi inda za su fata shi su katantana shi sai suka ɗauki wannan abin izgilanci game da addinin allah addinin musulunci shi kuma manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana begen komawa ga ma'aifarsa saboda haka a bar a maida shi alƙiblar shi ita ce ta ka'aba to shi ne sai suka ce a idan kaga kare yana shinshinar takalmi yana shinshinar balka to ɗauka zai kenan mi suke so suka ne wai yanzu muhammadu ya fara begen ma'aifarsa mana ya fa yana so a maida shi ka'aba ya dawo addinin iyayen shi da kakanninsa kenan ma'ana abin ya ishe shi yanzu zai dawo addinin shi da kadan kadan da kadan dai alama alama Muhammad zai dawo addinin iyaye da kakanni kenan kamar kafaran Qurayshawa ku yi hakuri ga Muhammad ne ya kusa dawo addinin ya kusa bar wancan abin da yake fada to shi ne sai Allah subhanahu wataala ya bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam labari kafin a canza wannan hutun kafin a canzawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqibla ne sai Allah subhanahu wataala ya bashi labari da sannin zaka ji in muka canza maka alqibla za ka ji abin da wawaye za su dinga faɗa sai Allah su wanta lalai lakana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hujja kwararra wadda zai bige su da ita kuma Allah su wanta ya sanya ya zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai damu da abin da ka san ba daɗi ka ji ana ta sukan ka ana zagin ka ana kaza kaza da sauransu alhali kuma kai abin da kake gaskiya ne to saboda haka wannan abun yana ma manzo Allah zafi to shi ne amma Allah subhanahu wataala sai yake lallashi yake faɗa masa abubuwan da zai kwantar mishi da hankali ya sa mishi zuciyar ta yi sanyi kakka damu yanzu tun kafin a canza mishi alƙiblar alƙaƙa wannan ma mu'jiza ce aka faɗa mishi aka ce to ka bani da sanin zaka ga idan muka canza maka alƙibla abinda wawaye zaka ji suna faɗa miyagu su ne yahudu da nasara ahlul kitabi walai kuma ana canza mushi kuma haka ya faru saboda haka kafin can ma kaga kenan Allah subhanahu wataala ya faɗa masa kenan kaga yanzu abin ba zai dame shi ba ce shine sai Allah ya ce sai yaqulu sai yaqulu subha'u minan nas Allah subhanahu wataala ce masu raunin hankali daga cikin mutane masu wawanci da dolanci da sannu zaka ji abin da za su ci ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha me ya sarrafar da su me ya juyar da su daga alqibla da suka kasance akanta suke yin sallah ita ce alqiblar baitul maqdis kuma ita ce alqiblar sauran annabawa da manzannin Allah kafin shi to yanzu bai sanya shi ya canza tunda ko ga ya canza to ku yi hakuri ma an kusa dawowa gida ma na kusa dawowa addinin iyaye da kakanni gargajiyarsa ya kusa dawowa shirkarsa kenan wanda ya nuna addinin ku yake faɗa na Allah musulunci ƙarya ce su kuma sun san ƙarya ne abin ba zai taɓa yiwuwa ba amma kan saboda adawa da bakin ciki da keta shine sai Allah ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama qulillahi al-mashriq qulillahi al-mashriq wal maghrib faɗa faɗa musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama jihar yamma da jihar gabas duka na waye na Allah ne dukansu na Allah ne kenan duk inda ka fuskanta a can neman yardar Allah ne duk inda Allah ya ce ka jojuya to a can neman yardar Allah ne Allah kake neman yarda shi yake da gabas shi yake da yamma to kuma me matsalar ya hadi man ya sha'u ila siratin mustaqim Allah subhanahu wataala yana shiyar da bayinsa mumunai zuwa ga tafarki hanya wadda ke miƙaƙiya hanyar da za ta kai mutum zuwa ga cimar gaci ma'ana hanyar da za ta kai mutum gidan aljanna duniya ya bautawa Allah ya samu babban rabo lahira kuma ya samu gidan aljanna wa kazalika ja'alnaku ummatan wasada
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا Allah ta kamar yadda muka shiryar da ku zuwa ga musulunci ya ku mumunai to haka nan ma muka zabe ku ya ku mumunai kuka zama al'umma tsaka tsakiya al'umma mafi alheri al'umma wadda take zaɓaɓɓa ma'ana a nan kullum Allah yana nuna mana khairul umur awsaduha kamar yadda manzo Allah sanda fiyayyen al'amari tsaka tsakiya kullum al'amma kada kai azarbabiya ka fice kowa kace kai ce ka kuma kakkai sakaki ka zama kuma kai ne kuta a ƙasa a dukkan abubuwa mafi alheri tsaka tsakiya mutum da ya azarbabiya ba kuma mutum da ya kasala ba ina ba ta fahimta to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya sanya mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka zama muka zama al'umma wasada tsaka tsakiya Allah ya zabe mu wannan zabin Allah ne me ya sanya Allah ta yi takunu shuhada ala nas wa yakunu rasulu alaikum shahida dan mu kasance masu shaida a ranar tashi kiyama daga sauran al'ummu shaidar mizani mu shaida cewa manzanninsu sun isar musu da sako manzanninsu sun faɗa musu gaskiya amma a tattamsu ne suka ki saboda haka mu kuma ina muka zuwa zai mana shaida litakunu shuhada ala nas wa yakunu rasulu alaikum shaida mu kuma manzon Allah shi kuma zai mana shaida hakika yi shaida akan mu cewa hakika ya isar ma ya isar mana ya sanar da mu Allah ne ya sanar da shi shi kuma ya sanar da mu kuma mu kuma mun yi aiki da Allahu akbar kun ga zafin Allah wama ja'alna qiblatan lati kunta alaiha Allah subhanahu wataala ce ba umurce ka ba da ka fuskanci alqiblar da kake akai mana wa alqiblar da kake akanta ban ban umurce ka ba da ka kauce mata ba ka koma zuwa Ka'aba illa lin'alama man yattabi ar-rasul mimman yanqalibu ala aqibihi mun yi haka ne hujja ta farko don mu tabbatar da masu imani don mu san akwai wanda za su zo su musu shantashi su musu labashi sabo su sa musu shakku da kokonto cito ya muhammadu ga alkiblar sauran annabawa da manzanni da baki ɗaya da aka suke shi kuma yanzu ya zo ya canza anya kuma manzan anya kwa anya wani maganar allah ce dukkan annabawan duniya duk su tabo a kai kai yanzu wani ƙarshe ka canza to don a sama masu rauni shakku a samu tunani rauni wanda Allah su wata lafiya muke shi rike imani sai tsaye a kan imani shi cikin ayi gaba ki ya shari'in na Allah ne kuma an su ma an daban Allah ne kuma Allah ya wasu kuma shi ya su ji guda kuma yanzu dan ya canza sai mu masu rauni kuma su ce i gobir yayi kama da mutum to kaza ne kenan saboda haka Allah ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alayha ba mu sarrafar da kai ba daga al-qibla da kake kai muka dawo da kai al-qibla da kake so ita ce Ka'aba illa alama sai dan mu bayyanar a fili kowa ya gani man yattabi ar-rasul waɗanda za su bi tsantsa tantagaryar maganar manzo ba tare da sun saba ba ma'ana masu imani na gaskiya min manyan kalba na akabai ga waɗanda za su juya su dawo ba su yi kan ruwa abin ya ishe mu abin ma dai muna gani dai abin ya koma wasan yara ma ya za a ce an yi kaza a ce a bar kaza shi ke na sai su yi rida to kaga ake na anan an bayyana da masu imani na gaskiya da masu imani na ƙarya wa in kanat lakabiratun illa ala allazina hadallah ko da yake ma'ana sha'anin juyewar alƙibla daga baitul maqdis a dawo bai ka'aba ma'ana abu ne mai wahala lalle mutum ya saba da abu a lokaci guda a ce dawo ya bar ya yi kaza bayan ya imani da abu da sauransu lalle abu ne mai wahala akwai taraddadi akwai jin nauyi akwai kaza da sauransu amma illa allazina hadahumullah amma sai waɗanda Allah ya shirye da su komi ba sa shi saboda sun san allan da ya ce a yi can farko sun yi imani da shi kuma sun san a gan gaskiya ne kuma shi ne ya ce a yi wannan shi kuma allah su wata labara faɗin abu a na banza kamar yadda ya karanta da mu a baya ma'anan saka min ayatin aw nusiha na ta bi khairin minha aw misliha ba za mu shafe wata aya ba mu zo da wata aya sai ko kuma mu cire wata mu mantar da ita face sai mun zo da irin ta ko kuma wadda tafi ta alheri to saboda haka waɗanda Allah ya shirye da su mummunai to su ba sa jin nauyin komi ba sa tare da ni kawai sai su bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allah li yudi'a imanukum kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala bai yi haka ba dan ya tozartar da imanin saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala bai yi haka ba dan ya tozartar da imanin domin sai an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu su waɗanda suka mutu suna sallah a baitul maqdis yanzu kuma gashi an canza su kuma su riga sun mutu to yaya sakamakon su yake ya hukuncin su yake shine sai Allah ya bada amsa wa ma kana Allahu yudi'a imanakum ma'ana kun ga anan sallah sai Allah ya amince ta da da imani Allah ya amince ta da imani saboda haka kenan duk wanda baya sallah baya ba da imani dan mutum da bake ce yana da imani amma baya sallah to aikin banza ne sallah ita take nuna hakikan kana da imani ko baka da imani kuma sallar a yi ta ta gaske to saboda haka Allah ce waɗancan waɗanda suka mutu suna yin sallah a baitul maqdis saboda haka ladansu yana nan babu wani abu da ya tozarta babu wani abu da ya walakanta saboda haka suna nan ladansu a gun Allah subhanahu wataala kenan waɗanda suka mutu aka canza kenan saboda haka Allah inna Allaha bin-nasi la ra'ufur rahim Allah subhanahu wataala mai jin kai ne ga bayansa mai rahama ne baya tozatar da ayyukan bayi in dai bawa ya aiki na kwarai to ko Allah bai tozarta mishi da aiki saboda haka Allah mai jin kai ne mai tausayi ne ga bayansa sai Allah ce ni kad nara
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون to Allah subhanahu wataala ce kad nara taqallubu wajhika fis sama ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama muna ga ka da daga kanka da kai da kawa sama mene sanya shauƙin kana so a canza maka alƙibla ka dawo ga alƙiblar Ka'aba asalin alƙiblar Annabi Ibrahim falan walliyannaka qiblatan tarda Allah subhanahu wataala ce da sannu zamu canza maka alƙibla wadda kake so ka yarda da ita ita ce Ka'aba alƙiblar babanka Annabi Ibrahim fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram saboda haka daga yau umarni ya zo doka dekire da gun Allah subhanahu wata'ala cewa idan ka tashi sallah ka fuskanci alƙibla ka'aba yanzu ka kalli ka'aba ba baitul maqdis ba ka'aba mai girma yanzu daga yau an canza maka wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shaqara haka kuma ya kumu mulai mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk inda kuke yanzu an canza muku ku fuskanci Ka'aba yayin da za ku yi sallah yanzu sabuwar doka ta zo shine a koma ga Ka'aba wa aisma kuntum fa wallu wujuhakum shaqra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim Allah subhanahu wa ta'ala ce kaga waɗanda muka ba su littafi kafin ku ahalin kitabi suwa ya ahalin kitabi yahudu da nasara la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbi wallahi sun san cewa haƙiƙa wannan juyawa maka da aka yi canza maka aka yi alƙibla daga baitul maqdisi zuwa ka'aba wallahi sun tabbas sun san gaskiya da kun Allah kawai sai dai kuma suna fitinar mutane ne mutane ne fitinar mu da gangam suke yi dan su jefa shubha da cakku da taraddadi ga mutane kawai dami don mutane su bijire wa Allah subhanahu wata'ala su samu abokin zuwa wutar jahannama wama Allah bi gafilin amma ya'malu amma babu abin da yake koyuwa a gun Allah subhanahu wata'ala game da ayyukansu Allah zai musu sakayya akai ma'ana zai musu sakamako akai zai ba su sakamakon wannan ta'addanci da suke yi ma'ana kenan wannan kun gani jan kunne ne mai tsanani Allah subhanahu wataala yake a gare su sai Allah ce ni
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين to bayan Allah subhanahu wataala ya faɗa abin da wawaye suka faɗa da yahudu na game da canza alƙibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba dama tun kafin a ayowa manzon Allah wahayi cewa za a canza masa Allah ya riga ya faɗa masa ya ce za ka ji wawaye suna faɗa saboda haka kuma gashi kwa ana canza ku da suka yi wannan faɗa abu shi ne ana sai Allah subhanahu wataala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya juya ya dawo Ka'aba to wannan bayanin wannan ayar yana nuna ahalin kitabi sun kai makura wajen tsaurin kai da shishigi da hasada da keta mana sun kai matsayin yanzu ɗaya mai tsammani ba za su musulunta ba kenan Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su bar alƙiblarka ba don wata shubuha da take taraddadi a kai su ko wata hujja a'a kawai sun saba maka ne don girman kai don tsaurin kai saboda haka wannan shi ne dalili kenan kaga a nan allah suwanta yana lallashin manzon allah sallallahu alaihi wasallama da kuma cewa ahalin kitab makaryata ne kenan yanzu sun kai makololuwa ba za su yi imani ba domin ba wai rashin sani ba ne ba ya sanya su da ƙin musulunta ba a'a sun sani kawai girman kai ne da zalunci da hasada shi ne sai Allah ce wala in ataitan lazina utul kitabin kulli ayatin ma tabi'u qiblatan Allah ce wallahi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zaka zo ma yahudu da nasara da dukkan wata mu'jiza kowace iri ce wadda za ta tabbatar musu cewa al'amarin alƙibla gaskiya ne Allah ne ya umarce ka kuma Allah ne ya canza kuma haka al'amarin yake wallahi da ba za su yi wannan ba ba za su yi imani da kai kuma ba za su yi sallah alƙiblarka ba wa ma an tabi tabi ƙiblatun kai ma kuma ba za ka bi alƙiblarsu ba su ba za su bi taka ba kai ba za ka bi tasu ba kaga anan Allah subhanahu wata'ala ya yanke kwadai yahudu saboda haka da yanda aka yi suna nan a tattan ba za su bi alƙiblarka ba saboda kuma kai ma kuma ba za ka bi tasu alƙiblar ba wa ma ba'duhum bi tabi qiblati ba'd kai kuma kyale su ma su bin su ma yahuda da nasara su yahuda ba za su bi alƙiblar nasara ba haka su ma nasara ba za su iya alƙibla yahudu ba su ma adawa ce balakira kawai annab sallallahu alaihi wasallam ya tsone musu ido shi da su kuma suka haɗu suka yi aliyas don su karya musulunci kawai ko da kwansu a a duniya kiristoci suna kama ma yahudu suna waye da sauransu aliyas ne karfi su musulunci ne ga baki ɗaya suke so su rusa shi kuma allah subhanahu wata'ala ya riga ya yi alkawari addinin musulunci addini ne da Allah subhanahu ya bashi kariya har abada ba abinda suka isa su yi masa sun dai ta barazanar su su yi ta abinda suka yi dai amma addinin musulunci yana nan tatam alkur'ani ba zai canza ba kenan nan haɗin kai ne alias da aka yi dan a karya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma su ma tsakanin su da za a ce yanzu ba musulunci to da za su dawo kuma su ci junan su haɗa kai ne suka yi wala in tabata ahwa'uhum min ba'di ma ja'aka min al-ilm saboda haka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga duk waɗannan adawa da suke da yahudu da nasara da suke adawa dukkan su ma kabila guda ne bani isra'ila ne amma suka saba dukkan su bani isra'ila ne shi sun yago ga manufar su guda aqida su guda adawa su guda keta su guda wala in tabata ahwa'uhum ya Allah subhanahu wa ta'ala ce kuma a ƙaddara wa iyazulla kuma annabi ba zai ba da za ka dawo ka bi son zuciyarsu min ba'di ma ja aka min al'ilm bayan abin da ya zo maka na gaskiya hujjoji ƙarara abin da ya zo maka ta hanyar wahayi cewa kai inda da gun Allah subhanahu wataala kake kuma abin da Allah yake faɗa maka gaskiya ne saboda haka innaka izan lamina zalimin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi da ka kasance daga cikin azzalmai ma'ana mutumin da ya aikata babban laifi amma sai dai hashahu tsarki ya tabbata a gare shi ba zai yi ba to wannan jan kunne ne a ba gawa kashi don mai rai ya ji tsoro ma'ana in har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an mushi wannan magana mai kaushi to ina waɗanda ba manzo ina sauran kuma bayi wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kenan saboda haka kenan inda mutum zai bi son zuciya ya bi yahudi da nasara to wallahi wa iyazu billah ya halaka sai Allah ce allazina ajinahum kitab
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون Allah subhanahu wataala ce allazina atainahumul kitab kaga waɗanda muka ba su littafi yahudu da nasara ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karara kamar yadda suka san ƴaƴansu ƴaƴansu na cikin su amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sai dai wasu bangare wasu jama'a daga cikin su musamman manyansu da malamansu suna ɓoye gaskiya ba sa bayyanar da ita ma'ana suna ɓoye gaskiyar da ta zo a cikin littafinsu na siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka sun ɓoye sun ƙi bayyanawa alhali kuma yana nan a cikin kamar da Allah ce allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil ma'ana wanda Allah subhanahu wataala ya rubuta musu a cikin at-taura da injila duka Allah subhanahu wataala ya bayyana musu dalla dalla sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayani akan sa da musu amma ko sai dai suka ki alhaqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin saboda haka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya tana gare ka gaskiya ce daga ubangijinka abinda muka wayo ka wahayi shi ne gaskiya ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam canza maka alƙibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba shine gaskiyar abinda Allah subhanahu wataala yake so kuma shine gaskiyar addinin annabi Ibrahim shine addinin musulunci fala takunanna minal mumtari ka shedi kada ka zama daga cikin masu shakku ko kuma mumunai ku zama daga cikin masu shakku maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma kuma ana yin ta ga al'ummarsa wali kullin wujhatu huwa muwaliya الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الحق من ربك gaskiya daga gun ubangijinka fala takuna da minal mutari kada ka kasance daga cikin masu shakku wali kullin wujahatin huwa muwalliha wastabiqul khairat kowace al'umma daga cikin al'ummomin da suke gabata saboda haka suna da alƙibla da aka fuskantar da su akai saboda haka yi gaugawa zuwa ga alƙibla kai ma da aka fuskantar da kai akai musamman ku mumunai ku aikata alheri kada ku bi son zuciya aina ma ta kunu ya atibikum Allahu jami'a a duk inda kuke Allah subhanahu wata'ala zai zo da ku a ko ina kuke ma'ana a can nesan duniya kuke ko a cikin tsaunin duwatsu kuke ko kuma a ina kuke duk in amma a cikin teku kuke Allah subhanahu wataala zai tattara kuma zai muku hisabi a gurin ɗaya da wanda yake cikin tsaunuka da wanda yake cikin teku da wanda yake bayan duniya da wanda yake saman duniya da wanda yake doron duka da a inda kuke Allah subhanahu zai tattara kuma zai muku sabi a guri daya inna allaha ala kulli shay'in qadir domin Allah subhanahu wataala mai iko ne a bisa dukkan koni saboda haka babu abin da yake koyuwa ga Allah subhanahu wataala ko da shugunkunan ku sun bambanta sun rarraba wani yana can wani yana can wani yana can duka kuma Allah subhanahu wataala zai tattara mu a guri daya wa min hais
ومن, ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام مم.
وإنه للحق من ربك مم.
وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام duk inda ka fita bulaguro ko duk inda kuka tafi bulaguro ya ku mumunai saboda haka walli waje haka shaɗarar masjidil haram ka fuskantar da fuskarka zuwa ga ɗakin Allah mai alhurma shine ka'aba shine masjidil haram kuma haka mumunai kuna cikin bulaguro ko ku kirdadi ina ka'aba take ko ku sa kanku a nan gurin ku bauta wa Allah subhanahu wataala wa innahu lal haqqu min rabbik wannan shine gaskiya da gun ubangijinka wa wallahu bi ghafilin amma ta'malu Allah subhanahu wataala bai rabkana ba game da bayinsa masu sabansa zai musu sakayya akai saboda haka ya san da abin da suke aikata babu abin da zai kubce wa Allah subhanahu wataala sai Allah ce
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام mm, وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة mm.
لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني Mm.
فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون Allah subhanahu wataala sake cewa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram har yanzu kun ga wannan ayat ta sake maimaituwa kashi na uku kashi na uku so wannan Allah yana maimaitawa to me ya fa'idar maimaitawa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram abin da ya sanya farkon aya da aka fara shafewa hukunci da aka fara shafewa shine na al-qibla shi ne farkon nasakh da aka fara yi a shafe wani hukunci a addini to juya alƙibla to kaga abu ne ya zo sabu yana buƙatar a yi ta maimaita wa mutane domin mu a kawar musu da shubha da da dama an za Allah ya riga ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ji masu raunin wa hankali wawaye za su yi shankashin da zasu kuma gashi ko ya tabbata kenan dole yana buƙatar Allah ya dinga maimaita su tabbatar da maganar Allah ce kuma abun ba da wasa bane ba kenan da abun da ma mutane wannan shubha in ma da mutum yana ji an faɗa bai ji ba to yanzu an sake maimaita na biyu kamar a ce makajin abu labaru an ce kaza ce da gaske kaji ce da gashi ce ni kuma ban ji ba ana can kuma da washe gari sai aka sake maimaita ce eh to ni ma na ji a an sake maimaita bai ji kuma washe gari aka sake maimaitawa sai ce in kwarai na ji kaga musamman in ya damu da abu kuma sai saurara ina ba ta fahimta kenan dan yanzu sai samu nutsuwa tabbas yanzu maganar Allah subhanahu wataala ce to shi sai ga Allah ya sake maimaitawa wa min khaisu kharajta duk inda ka fita balaguro ka fita wani aiki da sauransu to idan lokacin ibada ya kama to ku fuskanci ɗakin Allah ne alhurma yanzu ba baitul maqdis ba an canza muku wa haisu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra da inda kuke ku fuskantar da fuskar ku a can a can ne yardar Allah subhanahu wataala take sai Allah ya ce me yasa ya muka muku haka li alla yakuna linnasi alaikum hujja kada mutane su samu wata hujja da za su iya faɗa a kanku ma'ana kada su samu wani dalili da za su iya faɗa a kanku shi ya sanya Allah subhanahu wataala ya canza muka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya canza muka alqibla ya mai barka daga baitul maqdis ka dawo Ka'aba wata hujja ce mutane za su fara yahudu za su iya cewa a'a Muhammad yana jayayya da addinin mu amma kuma ni har yanzu alqibla mu yake bi sun san cewa baitul maqdis alqiblan manzani ce saboda haka dukkan manzanin Allah addinin musulunci suka yi to amma kaga sun kiya to amma yanzu tunda sau suke su kama hujja su soki addinin annabi sallallahu alaihi wasallama sai su ce to to ba gashi ba muhammadin yana kin addinin namu kuma ad- kuma alqiblan yake bi yake yin sallah to me yasan ya kenan addinin mu yafi gaskiya kaga haka ne ko inda Allah ya kyale shi haka sai to gashi yana musunta addinin mu amma kuma yana bin alƙiblan mu to kaga shi yasa Allah ta li Allah kuna linasi alaikum hujja su kuma kafiran makka qurayshawa su ma kuma hiska hujja ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ce zo shi annabi Muhammadu shi Muhammadu yana iddia'in addinin annabi Ibrahim cewa shi yana kan addinin annabi Ibrahim kuma yazo yana jaddada addinin annabi Ibrahim ne alhali kuma ai ga addinin annabi ibrahim ga alama addini ba ka'aba ta wace ce ta annabi ibrahim ce shi ya gina ta kuma shi addinin da annabi ibrahim ya yi to ya za a ke kuma muhammad kana ce akan addinin annabi ibrahim kake kuma ka bar mafuskantar annabi ibrahim kuma kana kallon mafuskantar wasu annabawa ka bar annabi ibrahim kaga ta ko idan kaga shi sai amma manzo Allah ta to sai Allah subhanahu wataala sai yanke kaga shi sai Allah ce li Allah yakuna linnasi alaikum hujja dan mutane ka su samu abu ta fada akan su yahudu an yanke musu kamna yanzu ma ba za su fada ba su ma kuma mushrikai an yanke musu kamna su ma ba za su fada ba kaga sun yi kirki Allahu akbar illa allazina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni sai dai kuma azzalime daga cikin su ba da ku iya da su amma dai abin da Allah ke faɗa mun kada ku ji tsoronsu akwai azzalimai irin su yahudu masu tsaurin kai ku tsararru wanda komai ma suna iya yi to kada ku ji tsoronsu ba khashawhum wala takhshawhum wa khashawhum kada ku ji tsoronsu ku ji tsorona wali utimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun Allah subhanahu wataala yake cewa wali utimma ni'mati alaykum nayi muku haka da in cika ni'imata a gare ku ma'ana ni'imata shine shiryar da ku da nayi zuwa ga alƙiblar babanku annabi Ibrahim na tatar da ku akai saboda haka domin ku samu babbar rabo gobe kiyama kenan kun ga shine dalili da ya sanya Allah subhanahu wataala yayyo jiwa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alqibla daga baitul maqdisi zuwa ka'aba domin da a yanki waɗannan kuma ya kasance ku ni'ima ne a gare ku Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ni'ima sai Allah ce ni
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
ينزوان آية za ta fara bayani ne ga mummunai yanzu kuma an bar maganar yahudu a halin kitabi da muka ce muku tun daga aya ta 40 zuwa aya ta 142 duka bayanai ne dalla-dalla kuma kuma yadda Allah su wata ya fallasa ya dace ya warware mana wannan kan bangare ɗaya ne kawai kan yahudu ne yanzu su kuma nasara idan aka shiga cikin ali imran zaga yadda Allah subhanahu wataala su ma yayi falla billa da su yanzu kun ji yanda yahudi suke to yanzu kuma wannan ayar da aka karanto mana daga nan kuma yanzu bayani ne magana ce Allah subhanahu wataala zai fara ga mumunai yanzu kuma an dawo gida mumunai za a tunatar da su su ma irin ni'imar da Allah subhanahu wataala ya musu ni'ima mai girma na farko babban ni'ima shine aiko musu annabin ƙarshen zamani manzan ƙarshe shi ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wannan ba ƙaramin falala ba ce ba bayan kenan an gama bayani akan bani isra'ila yanzu kuma za a tanatar da ku ku kanku ashe aiko muku da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ƙaramin ni'ima ba ce ba to kafin irin na yahudu su Allah ya musu ni'ima sai su ne sakata ta da mummuna a'a ku kuma ku sakanta ta da alheri mana ku yi abin da Allah subhanahu wata'ala yake so Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana ta'addancin yahudu to ku kuma ka kasance kuma ma masu irin a ku kasance sam'an wada'a kaku ce sami'ina wa asina irin na yahudi shine Allah subhanahu wataala yace kama arsalna fiikum rasula magana tana ta'allake da baya amsa ce ba Allah ce ba wali utimma ni'imati alaikum ba dan in cika ni'imata a gare ku ma'ana kama kama kama atmamtu alaikum ni'imati kazalika arsaltu fiikum rasulan minkum haka bayanin da yake so ma'ana kamar yadda na cika muku ni'imata haka nan na aiko muku manzo a cikin ku daga cikin ku kabilan arabawa ya tulu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu shine alqur'ani wa yuzakkikum kuma yana tsarkake ku daga mi daga shirka yana tsarkake ku daga aikata miyagun ayyuka marasa kyau wa yu'allimukum alkitaba wal hikma kuma yana sanar da ku hukumce hukumcen littafi mai girma shine alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ke sunna ce tsarkakakka wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma yana sanar da ku daga cikin al'amuran duniya da addini abubuwa masu yawa wanda kuka kasance ku ba ku san su ba yanzu ga shi wannan manzo yana sanar da ku dalla-dalla yana muku bayani a kai to mi nake so da ku fazukuru ni azkurukum ku tuna da ni ya za ku tuna da ni shine da bauta mu yi mun da'a azkurukum ni ma zan tuna da ku to rikwata tunawa ce shi kuma Allah zai yi da mu shi kuma shine ya ba mu lada kuma ya gafarta mana kurakuranmu da laifukanmu sai ya samu aljanna fa zukuruni azkurukum ku tuna da ni da bauta da da'a azkurukum zan tuna da ku da lada da gafara washkuruli wala takfuruni ku gode wa ni'imata da nayi a gare ku kada ku kafirce da musuntawa da jayayya a rawaito annabi Musa ya tambaye Ubangiji ya ce, Ya rabbi, kaifa a shukuruka, ya Ubangiji ya zan gode maka, sai ya ƙala lahu rabbi sai Ubangiji ya ce mishi, ta zukuru ni walatan sani, shi ne ka dinga tunawa da ni, kada ka manta da ni, mana ka dinga tunawa da Ubangijinka, kada ka manta da Ubangijinka. Fa iza zakarta ni, fa ƙarshe karta ni, duk lokacin da bawa yake tuna da Ubangiji in zaka yi abu, kai Ubangiji na gani na. na yi daidai ko ban yi daidai ba kana tsoron ubangijinka kana tsoron ubangiji ya kama ka akan laifin da kai mara kyau kana son ubangiji kana tunawa ka aikata alheri domin Allah ya baka lada kenan duk lokacin da kake tuna da ubangijinka in me za ka yi ka ambaci sunan Allah in za ka ɗauka da sunan Allah in za ka aje da sunan Allah ma'ana kana ambaton Allah to saboda haka in dai baka manta da Allah ba to Allah subhanahu wa ta'ala shi ba zai manta da kai ba fa iza zakartani faqad shakartani idan ka tuna da ni to ka gode mu wa iza nasitani faqad kafartani idan kuma ka manta da ni to ka kafirci shi sanya Allah subhanahu wataala yayi kira ga mumunai ga baki da bayi na kwarai da lafazi na imani sai Allah subhanahu wataala domin mi ya zabarar da himmarsu akan cewa ku aikata umarnin Allah mana ku bi umarnin Allah subhanahu wataala shi sa Allah yi wannan kira yanzu ko kira na biyu Allah subhanahu wataala ya zo a cikin wannan sura shine Allah ce ya yi wallazina amanu musta'inu bisabr fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna allaha ma'as sabirin kira nabi shine Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani bayin Allah na kwarai ista'inu bis sabri was sala Allah ce ku nemi taimakon cima burin al'amuranku na duniya da na lahira duk wanda yake so ya cima burinsa duniya da lahira ga yake Allah bada ga amsa ɗagun Allah subhanahu ta'ala ce ista'inu bis sabr was sala ku nemi taimakon Allah da haƙuri da sallah fa bis sabri tanalu kullu fadida da haƙuri ne mutum yake samu kowace ɗaukaka kowace daraja sai ka yi haƙuri bani isra'ila wannan ɗaukaka da kuka ga da wannan martaba da da Allah ya musu me ba su ita haƙuri ne haƙurin da suka yi na jurewa na jajircewa akan bala'in da fir'auna ya musu saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya musu wannan sakayya to duk lokacin da kake so ka ciwo burinka ka samu falala ka samu ɗaukaka da daraja to ɗauko haƙuri mai yawa ka tura makanka kuma ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya taimake ka ya ƙara maka haƙuri da haƙuri ake samun ɗaukaka da haƙuri ake samun daraja da haƙuri ake samun falala wa bisalati tantahuna an kulli razila ita kuma sallah idan mutun ya tsira ta in dai sallah yayi ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai to sallah ita kuma ita ce za ta hana ka aikata duk wani mugun aiki domin Allah ce inna salata tanha 'anil fahsha'i أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
in dai mutum yana sallah irin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin sallar da aka sauka irin sallar da Allah yake so to wallahi za ga sallar da kaɗan kaɗan duk wasu miyagun ayyuka da yake zaga yana hannuwa in kaga mutum yana sallah amma sallar ba ta hana shi sabon Allah ba to wallahi sallar ce take da kan agwagwa wallahi ka bincika sallar ka domin Allah baya karya sallah tana hana alfahasha da mugun aiki in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka idan mutum ya dage yana sallah da ikhlasi ko fi sabilillah to sallar na kullun nutsuwa za ta kara masa da tsoron Allah subhanahu wataala to da ka hada sallah da hakuri to insha Allah to zaka samu daukaka da falala shi ya sanya Allah subhanahu wataala ce inna Allaha ma'as sabirin lalle Allah subhanahu wataala yana tare da masu hakuri ma'ana nasarar Allah tana tare da masu hakuri taimakon Allah yana tare da masu hakuri kiyayewar Allah tana tare da masu hakuri dawwamar da ni'ima tana tare da masu haƙuri masu sallah da haƙuri ke na saboda haka ‘yan uwa rike sallah shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa a ƙarshen zamani ba abin da zai wa al'umma saura irin sallah saboda haka sallah na kan wasa ita to yanzu kaga in muka ɗauki al'amuran rayuwa za ga sallah ne yanzu wannan hadisi ya tabbata a yanzu musulmi ba abin da zaka bambance musulmi da kafiri sai sallah in shan giya ne musulmi na shan giya kafiri na shan giya in zina ce musulmi na zina kafiri na zina in riba ce musulmi na cin riba kafiri na cin riba in shan kwaya ne da ma'abun maye musulmi yana sha kafiri na sha in kisa ne na zalunci a yi kisa a rasa da ne dalili ga shi yau musulman sun goma suna yi ba za ka bambance tsakanin musulmi da kafiri ba sai ta sallah haka nan riga ba ta iya bambantar da kai da musulmi da kafin amma sallar ta yi saura to yau kuma ya guji ba sallar ma yanzu wasa muke da ita ita ma sallar shi ɗan ya hana mu tsaye da ta kakkashe ko'ina yanzu kau ka bincika sauranmu na sallar don ƙyar za ka ga sauran irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah sai ya juya zai sallah ya juya ce ina ganin ku gyara ina ganin ku ta baya ku gyara sahu haɗa sahu yana haɗa zukata saba sauri yana saba zubata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake bi yana daidaita hadisai ingantattu za su wasu habai su ce manzo Allah yana bi har ya kama kafada da wannan da wannan kafar wannan da wannan ya hada ya gyara haka yake bi kafin ya tsira sallah amma yau ka zo ka diba sahun sai ga kowa ya ga dama wancan yayi bai keke yayi kamar mai kiran wani kuma na yayi tsaye shala kafar ɗaya tana kallon arewa ɗaya tana kallon kudu wai kawai haɗa ya tsanya shi ne sahu ba haɗa ya tsanya ba shi ne sahu ba dun tuniya ake haɗa ma'ana kafar ka ta haɗu da ɗan ɗan uwanka da ɗan uwanka a jikinka can ma ka haɗa haka kuma tun daga farkon sallah har ƙarshen sallah to amma kaga kuma manzon Allah ya ce lalle gyara sahu yana cikin sallah manzon Allah ya tabbatar kenan ɗan daga sau ake barin cikon sallah kenan in uwa mu yi kokari mu gyara umarni ne na Allah da manzansa ka da amfanin sallah fa wallahi sallah in ta tsitu ake yin ta yadda Allah yake so wallahi zan kai da kanka zaka dinga samun wani nutsuwa da jin daɗi kaga yadda take gyara take ƙara haskaka maka lahira take ƙara son maka Allah da manzansa take kai zaka ga kana ƙara nisanta sharri ba ka san shi gulmatse gumi ƙarya zinata zinata jaye-jaye ta zaka kana kyamar abu kuma zaka ƙara maka haƙuri to in ka haɗa waɗannan biyu ga sallah ga haƙuri kuma yadda ka samu ɗaukaka abin Allah subhanahu wataala Allah ba mu ɗaukaka Allah ba mu ikon gyarawa kenan wannan shine amfanin wa'azi da tunatarwa amfanin sauraron karatu Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muka shi Allah kuma nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon bushe mata ya Allah wannan wata da albarka musamman wannan goma da muka shiga Allah ka karbi ibadodinmu Allah ka karba mana ibadodinmu sallalolin da muka yi kiyamul lail Allah ka din karba mana Allah subhanahu wataala ka haskaka mana Allah subhanahu wataala ka gafarta mana ka sanya mana cikin bayin ka wanda ake gafartawa Allah subhanahu wataala ka kara mana kaunar juna ka hada zukatanmu ka sanya mana soyayya da kauna Allah subhanahu wataala ka kauda shedan da zukatanmu Allah subhanahu wataala ka biya mana bukatun nan duniya da lahira matattunmu Allah subhanahu wataala jikansu ya gafarta musu ya haskaka gabarinsu Allah subhanahu wataala ya sanya jannatul firdaus ya makoma su mu da muka yi saura Allah ba mu imani na da guzurin tarda su Allah subhanahu wataala marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu bukatoci na alheri Allah subhanahu wataala ka biya musu bukatocin su waɗanda suke cikin damuwoyi Allah subhanahu wataala ka yaye musu wannan damuwa ka yaye musu wannan bakin ciki da sauransu Allah muhammadu bil qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahma Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nahar Allahumma innaka afuwwun karimun tudil afwa fa'fu 'anna Allahumma ya muqallibal qulubi qulubina 'ala dinik Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma inna nas'aluka al-janna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal عمل ونتوب نعوذك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك عفوا وعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى أولاد يا ساتر عليك.